رب العالمين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu a yau kwanan wata sha biyu ga watan rabi'ul awwal shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya hijiriya wanda shine ya dace da goma ga watan nuwamba shekara ta dubu biyu da goma sha tara a miladiya muna darasi na hamsin a cikin wannan littafi mai albarka littafin muktasar zadul ma'ad na shekhu da'awatar islamiyya muhammadu ibn abdul wahab allah ya masa rahama za mu tashi a fasali na gaba ko ya ce faslun wa kana min hadihi sallallahu alaihi wasallama allah yadkhula fi saumi ramadana illa bi ru'yatin muhaqqaqa aw bi shahadati shahidin فإن لم يكن رؤية ولا شهادة أكمل عدة شعبان ثلاثين وكان إذا حال ليلة الثلاثين دون منظره صحاب أكمل شعبان ثلاثين ولم يكن يصوم يوم الإغمام ولا أمر به بل أمر بإكمال عدة شعبان ولا يناقض هذا قوله فإن غم عليكم فاقدروا له فإن القدر هو الحساب المقدور والمراد به الإكمال ما لنك شوى yana daga cikin shirya annabi Muhammad sallallahu alaihi sallama baya fara yin azumin wata Ramadana sai ya gani gani muhaqqaqi ganin da aka tabbatar ma'ana sai ya ga wata shine illa bi ru'yatin muhaqqaqa mana ba wai ba wai kawai a ce an ga wata ba a'a in an ce an ga watan sai an tabbatar cewa an ga watan ko kuma idan bai gani ba to a samu shaida na mutum ɗaya ana iya yin azumin ramadana al'umma tana iya ɗaukan azumin watan ramadana da shaidar mutum ɗaya musulmi amintacce adali kamar yadda riwaya ta tabbata riwayar abu dawuda annabi ya taɓa yin azumi da shaidar abdullahi dan umar kawai ibn umar shi ya shaida cewa ya ga wata kamar yadda ya zo a riwayar dara kutuni daga ibn umar ya ce tara annasul hilala fa akhbartu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mutane sun ta kokarin ganin wata suna ta dubawa na ba da manzan Allah labari sallallahu alaihi sallama an ni ra'aituhu ni na ga wata annabi yayi azumi da gani na kuma ya umarci mutane su yi azumi da gani na wannan ibn hibban ya fudda wannan riwaya da imam al-hakim kamar yadda imam az-zahabi ya tabbatar wata rana manzan Allah sallallahu alaihi sallama ya taɓa yin azumi da shaidar wani mutumin ƙauye shine a arabi kamar yadda imam tirmizi da imam abu dawuda da imam nasa'i allah ya musu rahama da ibn maja da ibn hibban duk suka ruwaito da ibn huzaima riwayar simak daga ikrima daga abdullahi dan abbas wani mutum ƙauye ne ya zo gurin manzan allah sassam yake ce ni ra'aitul hilal ya ce ya manzan allah ni fa na ga wata mutumin ƙauye ne na ga wata sai ya ce a tashadu Allah ilaha illallah kana shaidawa babu abin bauta da cancanta sai Allah ya ce kwarai kuwa ya ce ka shaida annan Muhammadu manzan Allah ne ya ce kwarai kuwa sai manzan Allah ce ya kai Bilal ka sanar da mutane an ya sumo gadan gobe su yi azumi to kaga wannan shaidar ibn Umar ta gabata ga shaidan wannan simak a cikin riwayarsa daga ikirma malaman hadisi suna ce akwai ittirabi mana shi tsurar wannan hadisin hadisin a arabi cewa mutumin ƙauye ya ga wata annabi ya yi ya tambaye shi wannan tambaya hadisin za'ifi ne shi a karan kansa amma malamai suna cewa wannan riwayar ta abdullahi dan umar riwayar abu dawuda za ta karfafi wannan riwayar dai ya tabbatar cewa annabi yana ɗaukan azumi ko da da shaidan mutum ɗaya kuma duk lokacin da aka ce an karbi shaidar mutum a yi azumi to kowa ne ke ɗauka ba wani wanda yake taurin kai ya ce shi sai ya gani da idansa maganar cewa ba zan yi azumi ba cewa ba zan yi azumi ba sai na gani da idona wannan babu shi ba addini ba ne to makaho ya zai idan mutum ya ce sai ya gani da idan to shi makaho ya zai ba zai karbi shaidar wani ba wanda yake da ciwon ido ko wanda yake da raunin ido baya gani shi ya zai su waɗanda suke ajiye kansu ko su ajiye al'ummar su hana su yin azumi su ce sai sun ga wata ya fito ta wannan ba daidai bane ya saba shari'ar annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama kaga a ramadan guda dubu wata ramadan guda ikhtafa annabi sallallahu alaihi wasallam bi khabar wahid annabi ya haƙura labarin mutum ɗaya a azumin wata ramadana ga baki ɗaya to Allah ya mana afuwa to sai kuma ya zo cewa idan har watan ya yi aka samu wani dalili da ya hana a gan shi to ya za a yi ya ce fa'illam ya ru'uya wala shahada akmala iddata sha'abana talatin ba a ga wata ba babu shaida da za a karɓa to sai annabi ya ce to ku cika lissafin watan ya zama talatin fa akmilul iddata talatin sha'aban ne daga sha'aban sai ramadan ko idan an ga wata ashirin da tara a ɗauki wata azumi na ramadan a'a ba a gani ba amma akwai shaidar wani amintacce ko da mutum ɗaya ne cewa ya gani sai a ɗauki azumi to idan babu ru'uya babu shahada ba wancan ba wannan ya za a yi to sai a cika lissafi sai ya zama me ya zama talatin wannan shine shari'a ba wai in an ji cewa ƙasa kaza ba su gani ba ƙasa kaza ba su gani ba kawai sai a ba da sanarwa a ce a cika talatin a'a sai an jira wataƙila a ƙasar ku kun gani idan wani ya zo wanda aka amintu da shi ya ce ya ga wata ɗinnan to sai a ba da umarni sarkin musulmi sai ba da umarni ya ce an ga wata daman shi sarki ai ba shi yake gani ba wataƙila bai taɓa gani ba kuma zai taɓa gani da idansa ba amma dai akwai bayani kam zai yi bayani a ce an ga wata a azumi to wannan yana aiki ne da shahada ba ru'uya ba kuma shi ma addini ne kuma daidai gwargwado um, bilmunasaba kun ga ƙasar nan tamu najeriya daidai gwargwado ana ƙoƙari wajen harkar ganin watan nan majalisa ce guda a fadar sarkin musulmi masu kula da harkar ganin wata suna kula da lissafin watan nan tun farkon shekara har ƙarshe ma'aikata ne sannan idan ramadan ɗin nan ta kusan zuwa to ba zama ba bacci duk wanda ya ce ya ga wata daman sai an kawo shi an masa interview tambayoyi da yadda ka san kabari za a sa shi idan saboda dan najeriya yana da matsala kada wani ya je yanko ta ce ya gani ko bai gani ba suna kokari wajen bincike su tabbatar an ga watan ko ba a gani ba daga ina ne in ya je a garin su sai dagacinsa ya gana da shi daga nan a kai shi hakiminsa daga nan a kai sarkin garin shi ma sarkin garin a rafa'a ya yi bincikensa da karunsa sannan a kai wa sarkin musulmi shi kuma ya aiki da abin da sauran sarakunansa suka gaya masa suna yin ya ƙoƙari gaskiya daidai gwargwado zai yi wahala a ce wai haka kawai da ka ba a ga wata ba a ce wa mutane an ga wata kamar yadda wasu suke yada wa jita-jita wai ai kawai ba ganin watan ake ba cewa ake an ga wata to ai mun wallahi ko saudiya ba su kai mu duba wata ba su ba kasashen laraba nan ba sa duba wata yawanci da kwamfuta suke aiki suna kwance a gidajensu kaɗan ne wallahi masu duba wata ku bincika ku ji duk galiban kasashen laraba nan suna da na'urori kuma ana nunawa idan ranar da ake tsammanin za a ga watan suna da na'urori na zamani da ake hawa sama kan duwatsu masu tsawo a kafa su wanda suna iya hango rana suna iya hango duhu suna iya hango kaza daidai gwargwado da su suke kafawa suke gani galiban ganin watansu da kwamfuta suke gani ba da ido suke gani ba shine za ka ji an ce saudiya ta ga wata saudiya ba ta ga wata ba to kaga mu gwanda mu ma na ƙwararren ake sawa idan ake sawa ai ta zarewa ana fakonsa ana dubawa ban sani ba ko gwamnatin tarayya ta tanadar wa musulmin najeriya waɗannan na'urori na ganin wata ko ba a tanadar ba ban sani ba gaskiya wannan sarkin musulmi ya kamata ya bayani in akwai so abin da nake so ne muku bayani shine gaskiya ana kokari wajen harkar duban ganin wata duk wanda ya ɗauki azumi da faɗar sarkin musulmi hankalinsa a kwance je azuminsa duk wanda ya sauke azumi da faɗar sarkin musulmi to ya sauke azumin salami lafiya wanda suke cikin shakka suke cikin damuwa su ne mutanen da ba su yadda da shugabanci ba sai su je su ɗauki azuminsu da kansu wannan kuma akwai haɗari kwarai da gaske don tabbas za ka sha ruwa wata ran a wata ramadana kuma tabbas za ka zo kai ta azumi wani lokacin ba watan ramadan ɗin ba ne yanzu sarkin musulmi da yake da gwamnati a hannunsa yake da ma'aikata yake da sarakunan ƙasar nan gaba ɗaya a hannunsa yake da inda ake kawo masa labari ka ƙi ka yadda da labarin da ya faɗa ya sanar wanda duk musulmi suna sauraronsa sai ka zo ka ce wai kai kana jiran sai malaminka ya baka ya baka fatawa shi kuma malamin naka wataƙila ma baya gani sosai kwarai kuwa kuma ba shi da ba shi da ma'aikata da zai sa su je su gano mai kuma ko yana da shi ma wannan tafrika ne raba kan musulmi ne bai cancanta ba ba shi da haƙƙi wani malami na wata ƙungiya ya ware kansa ya ce zai rinka ba wa mutanensa fatawa su ɗauki azumi ko su sauke azumi wannan wannan inda akwai shari'a ana yin shari'ar musulunci to ya kamata a hukunta wannan ƙungiya ko a hukunta wannan malamin kowannen jagorar don me don raba kan al'umma ne wanda yake ba daidai ba ne kwarai da gaske ina fatan muna ganewa to idan babu ru'uya babu shahada to to sai a cika lissafin talatin to abin tambaya shine idan har aka cika lissafin talatin kuma ba a gan shi ba fa ya za a yi sai a ƙara talatin da ɗaya eh sai a yi azumi watakila wani abu ne ya tsare shi zai bayyana yi zai bayyana ranar da ya zo fitowa kuma za ka gan shi ɓulele za ka gan shi kuma yanayi yakan iya sa ba a gan shi ɗin ba yanayi yakan iya sa ba a gan shi ɗin ba duhu hadiri iska guguwa mai ƙarfi takan sa a kasa ganin jinjirin wata tunda shi baya dadewa duk watan da ka gan shi ya fito har kuka yi sallar isha'i kuka koma gida yana nan a tsaye to ba na ranar ba ne yawwa ba na ranar ba ne zai yi wahala a gan shi tun kafin magariba ake ganinsa jinjirin wata kuma dan siriri ake ganinsa kamar farce da dan haske haka dan karami kuma da wuri yake bata amma a zo a ce wai wata wai rana farko an gan shi tun kafin magariba ya fito kulele a sama sannan kuma an yi magariba yana nan yana ta jira ana ta kallo har ishayi an je an yi ishayi an sake dawowa yana nan a tsaye wataƙila wani masu ya gama cin tuwon daren sa watan nan bai tafi kuma wai a ranar ne gobe wasu za su ɗauki azumi a'a wannan ba aka bane sannan kuma malamai sun faɗa cewa shi kansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai taɓa ganin wata da irinsa ba sai sau ɗaya kun gide mun karanta ramadan ramadan bara mun faɗa wannan shekaran jiya last week mun satin da ya wuce mun faɗa cewa ramadan tara annabi to a cikin su gabaki ɗaya an ce sau ɗaya aka ce taɓa gani da idan shi to yaya wani malami zai zo ya bada fatawa ya ce kar ku ɗauki azumi sai kun gani da idan man shahida min kuma shahara falesunku wanda ya ga wata a cikin ku ya yi wannan shahida ba shahida ba ba ba na ruɓiya ba ne faman hadara ne faman shahida min kuma shahara faman hadara min kuma shahara wanda ya halarci watan ramadana a cikin ku lafiya to ya azumi so wannan gargajiyan don Allah ya kamata mu kokari mu kore ta kin daukan azumi lokacin dauka kin saukewa lokacin saukewa wai kaga har sallar idi a manyan garuruka irin wannan a ce wai ana yin idi wai guda biyu wai idi uku akwai garin da za ga idi uku ma ake wanda ya kamata gaskiya limami ko ko sarki duk wanda aka ji ya tada idi bayan idi na gari a je a naɗo shi ƙwarai kuwa sai ya yi bayani ai raba kan musulmi ne wannan ko da mutum ma bai zai bi idi na gaba ɗaya ba to bai kamata ya raba kan mutane ya je ya ja mutane wata zuga a yi idi biyu ba a arna suna ta mana dariya ban sani ba su a kirsimeti akwai saɓani kuwa ana samun saɓani ranar kirsimeti a ce yau wasu yau ne wasu gobe wasu zibi ni dai a sani na iyayen shekaru na dai ban sani ban san akwai ba famanan ce 25 ne kawai ga watan eh february ne kawai take canjawa good friday da easter monday suna canjawa amma dai ranar kirsimeti kam to lalle rana ce guda daya kuma abin mamaki a karamkan labo akwai mutanen da suke tafiya idi kuma da azumi a bakinsu warai da gaske an ɗauki azumi an sauke azumi ranar da aka sauke shi bai zai sauke ba shi mai wayo ne a yi za a ce hayya hayya an sallah lafiya lafiya kalar da ya ga an fara fito da ɗan gurasa ko abinci za a ci sai ya fita kama ruwa ba za ka sake ganin sa ba wallahi azumi yake an ba da labari akwai wani limami a wata a wani gari liman ne limami ne limami ne ba yi da ra'ayin sauke azumin to kuma tun da shi ne kuma sarki ya ce za a yi sarki zai sallah haka ya tafi idin nan da azumi a bakinsa yana rike da sanda yana ayyuhan nas yana musu hudu ba da azumi a bakinsa sai da magariba ta yaje buɗe baki kaga wannan wani irin nifaka ce wannan ai gwanda ka sa na'ibin ka ce yaje ya musu dan Allah ya kamata mutane su kiyaye wannan kenan um, walam yakun yasumu yawmal ighmam ranar da aka samu ghaim ighmam ranar da aka samu kaman girgije um, ya lullube gari to annabi baya yin azumin wannan rana kuma bai umarni da haka ba ya ce dai a cika lissafi abinda ake nufi anan baya cewa a ai watan nan dole ma za a gan shi yau abinda yasa hadiri ne yasa ba a gan shi ba gobe mun da azumi a'a tun da hadiri ya rufe shi Allah bai ga dama za ku gan shi a ranar ba kenan zai iya yiwa ya fito ɗin a ranar girgijen da hadirin ya rufe shi ya yi kwana ɗaya kuma ku kuma azumin ku gobe ne za ku tashi kwana ɗaya kenan watan zai tafi wataƙila a samu me a samu ɗan ratar kwana ɗaya wataƙila kuma ranar da ya fito ɗin shine ranarsa guda ɗaya ala'i hal dai Allah bai zai kama ku da hadi da kuskure ba kun yi ishihadi kuma a ce ba ku yi daidai ba tunda dai kun yi akan nasi ne ya ce a cika lissafin sha'aban ya cika babu cin karo tsakanin fa'in gumma alaikum faqdiru lahu idan wato aka samu duhu ko aka samu girgije to ku kaddara me ake nufi da alqadr din shine alhisabul maqdur lissafi menene lissafin ku cika lissafi shine faqdiru lahu Allah sa yan uwa sun gane to kuma magana ta gaskiya yan uwa musulmi muna da laifi fa mu ma yanzu galiban da yawan mu mun san lissafin kwanan watan bature amma ba mu damu da lissafin kwanan watan addini ba mun damu da lissafin kwanan watan addini a watan ramadana a lokacin ne za mu yi ta zage-zage ai kaza ne mu ba za mu yadda ba mu an cuce mu mu wannan ganin watan ba mu yadda da shi ba mu kaza kaza ai ta surutu daga mu har ƴaƴanmu da tattabakunanmu da jikokinmu da waye da matanmu da sauransu kaɗan ne suka damu da lissafin musulunci ana muharram ne a'a ana safar ne a'a ana rabiul awwal ne a'a rabiul sani ne jimadul ula ne jimadul akhira ne rajab ne sha'ban ne wane ne wane ne ba a damu ba galibin mu ba san lissafin ba kuma ko a makarantun boko ba a fiye rubuta wa yara kwanan watan addini ba ko da ku wannan makarantar tana tutiyar tana yin addini ne ya ba za mu samu rudin ganin wata ba kaɗan ne daga cikinmu masu ke ɗan amfani da kalanda guda biyu wanda yau za su gane wannan na musulunci ne wannan na kafirci ne kuma waɗannan watanni su januware february march april may june july wace ce august wani masana sun faɗa cewa fa lissafi ne kawai na mutane kuma sunan gumaka ne ma galiban galiban sunan gumaka ne ma amma ka duba yadda aka muhimmantar da su hutun da za a bayar na kaza kowa wani yanzu duk hutun da za a bayar a cikin shekara a lissafin kwanan watan bature wallahi duk ya haddace su amma azumummukan da ake yi a cikin watanni na musulunci bai san da su ba ka san shekarar da aka haife ka a lissafin bature amma baka san shekarar da aka haife ka a watan ramadan aka haife ka ko a watan zulhajji ko a watan zulqa'ada aka haife ka wallahi baka sani ba amma ana taba ka zaka ce ai a watan jun aka haife ni ai ai dan february ne shi ai shi dan karshen disamba ne ai shi dan farkon wata ne kaza wani kuma dan albashi ne ana biyan albashi aka haife shi duk mun rike to ya za mu yi mu gyara wannan matsala ta rashin lissafi na arabiya wanda kuma shi ne ake bin mu bashin mu san shi tun da wancan ɗin muna tare da shi ya zama mana larura an liƙa mana albashinmu da shi dole ma mu riƙe yayi da matsalolinmu na ayyuka na gwamnati da mu'amalolinmu da harkar kasuwancinmu da transportation namu jirgi za a hau menene duk gaba daya da shi ne harkoki na duniya a transfer ne na kudi a kaya za a turo maka date din da za a baka dai date ne na bature kaga wannan kam ai an masa gata akwai hanyar za a gane shi to mu yanzu yaya za mu yi mu farfado da namu din a gane shine duk wanda aka haifa masa da dan Allah yayi kokari ya rubuta a takarda cewa ɗana an haife shi a lissafin addini rana kaza a lissafin boko rana kaza yaron ya sani date of birth ɗinsa na musulunci da na zamanin gabaki ɗaya sannan kuma abubuwa da muke aikata kamar yanzu irin su karatuttuka ya kamata a wurin karatu malami ya rinka bayanin lokacin lissafin musulunci da lissafin bature a hada guda biyu mutane zai sa su zamanto updated kullum suna sane da misalin a lissafin kwanan wata na addini sannan kuma kula da ibadu da ake kama ana ibada a cikin watan almuharram azumumuka da ake a watan kaza ana yi a watan kaza ana yi to sanin waɗannan da faɗakar da mutane to wannan zai sa mutane su zamanto suna faɗake da kuma tarurrukan mu ma idan za mu yi za mu iya rubuta ko invitation da mu buga na aure sai mu haɗa da lissafin musulunci da na zamanin kaga dai muna ta wa'ayi wa mutane muna nuna musu lallai lissafin musulunci na mun damu da shi idan wani biki za a yi ko wani abu a rinka cewa a watan rabi'ul awwal a'a a watan kaza za a yi shi wanda shine ya dace da watan bature na kaza to wannan zai sa ƴaƴanmu da jikokinmu su tashi suna kula da shi malaman mu a makarantu musulmi to sai su rinka rubutawa yara allo su rubuta na addini su rubuta na boko yaran za su rinka ganewa da wannan kun ga mun dan ciyar da wato manufar mu gaba وكان من هدي صلى الله عليه وسلم الخروج منه بشهادة اثنين وإذا شهد شاهدان برؤيته بعد خروج وقت العيد أفطر وأمرهم بالفطر وصلى العيد من الغد في وقتها وكان يعجل الفطر ويحث عليه ويتسحر ويحث عليه ويؤخره ويرغب في تأخيره وكان يحض على الفطر على التمر فإن لم يجده فعلى الماء فإن لم يجده فعلى الماء طيب مالا yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama cikin shiryarsa akan ganin wata wato wa kana min hadith sallallahu al-khuruj minhu bi shahadati ithnayn idan za a fita daga watan mana mun yi azumin ramadana a shiga an karbi shaidan mutum biyu ko tai idan kuma za a fita to sai an samu shaidan mutum biyu kar ku manta a can ya gaya mana dabara in ba mu ga watan nan ba babu shaida kuma babu ru'uya za mu kammala wata to wannan kammala watan da aka yi ai kwanakinsa ne kwanakinsa ne daman wata ko dai ya zama 29 asalin wata na musulunci 29 ne idan ka gan watan musulunci ya zama 30 to an samu matsala ne ko dai gaimi wani abin da zai rufe shi ko na makamancin wannan ko ruwa ko hadiri ya ce a shaharu tis'atun wa ishiruna fala ta sumu hatta ta rauhu wata kwana ashirin da tara ne kada ku yi sai kun gan shi fa in gumma alaikum fa akmilu idda kamar yadda na bayani a wata riwayar annabi ya ce a shaharu salasuna wa shaharu tis'atun wa ishiruna fa in gumma alaikum fa uddu salatina kaga dai an dawo wata yana iya zamanto 29 wata yana iya zamanto 30 idan har aka samu dubu bai ci gaba to ku irga shi 30 babu watan musulunci 31 duk wanda ya zo ya azumin wata ramadana har ya guda 31 to ya zo da bid'atun ya zo da bid'a nana aisha take cewa shi annabi yana kula kwarai da gaske da watan sha'ban yana tarakkubinsa yana lura da shi saboda shine yake da alaka da mai da ramadan sama da kula wanda yake ga sauran ainihin wato watanni to sai kuma ya ba mu ka'ida ya ce mana sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yati ku yi azumi in kun ga wata ku yi azumi ai ku sha in kun gan shi a yi azumi in an gan shi a yi azumi a sauke azumi in an gan shi to shi ma ramadan din idan aka zo 29 ba a gan shi ba fa akmilul iddata 30 sai ku cika lissafin ya zama mai 30 a wata riwaya ya ce la ta sumu hatta tarahu kar fa ku yi azumi sai kun gan shi matukar kwanakinsa bai cika ba to bara azumi sai an gan shi amma in ya cika 30 ko ba a gan shi ba kuma za a yi wala tuftiru shi ma sha ma ku yi sallah shawwal ta shiga ba a yi sai an gan shi hatta ta rahu sannan kuma ya hana taron wata ka san akwai 'yan taron wata ana tsammanin za a fara azumin nan watakila gobe to shi da yake dan giggiwa ne dan neman suna to sai ya je fara azumin samatin jiya ko azumin nafila ne imam malik yake allah masa rama yake fada akan mutum ya azumin yau yana nafila gobe ya tashi ramadan saboda jahilai za su iya dauka cewa an fara ramadan din to akwai yan taron wata wanda allah yake cewa la taqaddamu bayna yaday ramadan bi yawmin aw yawmayn ku daina shan tarye shan gaban ramadan da kwana ɗaya ko kwana biyu to amma babu laifi wanda yana da azuminsa na alkawari azuminsa na wuridi daman duk litinin yana azumi duk alhamis yana azumi kuma aka dace talata za a tashi da azumi kuma shi daman yana azuminsa to ya iya yin azuminsa illa rajulan kana yasumu siyaman falyasumhu wanda yake da azumin sa yi ko da kuma saba ta hana to in dai yana yi annabi ya ce in ya saba wuridin sa ne ya ci gaba da yin azumin sa gobe kuma ya tashi ramadan daman ya saba to wannan kenan to sai maganar kuma a sauke shi azumin lallai ba a sauke azumi sai an gan shi shi ne abin ƙaimi ce mana shiriyarsa ce sai da shaida guda biyu idan mutane biyu sun shaida sun gan shi to za a yi kai idan har ta kama washe gari ma an je idi fa watakila wani bai samu labari ba to azuminsa ya kari automatically ya kari wa amarahum annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin umarni da in an ga wata a sha ruwa kuma yana umarni da shi ya sha ruwa kuma ya ce mutane su sha ruwa sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallama baya jinkiri da an ce an ga wata ɗin nan minal gadi ga gobe tana yi kawai zai umarni a sha ruwa ba a wani jinkiri sallallahu alaihi wasallama wannan abin da ya shafi sallar idi kenan to abin da ya shafi shan ruwa kuma na buɗe baki fa shi ma yana gaggauta shan ruwan buɗe baki abin da yake so ya sauƙaƙa wa al'ummarsa kana sallallahu alaihi wasallama yu'ajjilu al-fitra wa yahussu alai yana gaggauta buɗe baki kuma yana zaburarwa a rinka sauri saba wa sunna ne yan uwana kin shan ruwa sai bayan magarba saba wa sunna ne kasan ana samun waɗanda bara ma su sha ruwa ba sai magarba tukunna suna nan akwai su wasu sai wata ma ya fito da taurari wannan khilafus sunna kuma galiban yan shi'a suke wannan addinin su aqidar su ba a shan ruwa da rana ta faɗi sai an yi magarba sai ra sai an ga wata sai an ga duhu ka duba saba annabi karara shi kuma annabi cewa yake a sha da wuri sallallahu alaihi wasallam kamar yadda kuma annabi yana yin sahur wa ya tasahhar ba burgewa bane kin yin sahur kuma ba jarinta bane wani ce a kai haba sahur ai sai mata ni da na ja girki na da magariba na gama shi kenan shi gani yake burgewa yake ibada ne sahur wa yahussu alaihi annabi yana yana zaburawa a rinka yin sahur yace tasahharu fa inna fi sahuri baraka ku rinka yin sahur saboda a cikin sahur akwai albarka kai sahur din nan ta kama koda baka da yanayi na cin abinci saboda wannan lokacin ba yanayi ne mai daɗi na cin abinci ba gaskiya sai wanda dai ya sabarwa kansa to ko dibino ne kwaya ɗaya kwaya biyu ka ɗauka ka ci ka sha ruwa kai ma ba ka iya cin dibino ko ruwa ne ka sha da suna mai sahur ko ruwan zafi shayi a ɗan ɓarar kama ka sha a matsayin mai sahur ka samu lada kuma sa ta taƙawwa bihi za ka samu ƙarfi daidai gwargwado da yin wannan sahur ɗin sai dai wanda ba da lafiya ko yake da ciwo abin mamaki kuma a suna annabi shi kuma sahur ɗin jinkirta shi ake yi baya so a yi sahur cikin dare kaga shan ruwa sai ce a sha da wuri sahur kuma a jinkirta sai dab da keto alfajir wa yu'akhiruhu wa yurghibu fi ta'khirihi yana ma kwadaitarwa da zaburarwa a jinkirta sahur sunna shine kana gama sahur bai wuce minti goma ko minti sha biyar ba a kira sallah alfijir ya fito kawai a wuce a je masallaci a sallah amma kaga mutum ya yi sahur ya gama ya daɗa zuwa ya je ya hau ganinsa ya ja bargo yana ta bacci a lafiyance ma yana da illa a kanka lafiya ta gangan jiki haɗari ne kabirun babba mutum ya ci abinci ya kwanta shi galiban yake sanya badana da matana mutum ya zama ka gan shi yana ta ƙiba yana kumbura yana sababa ka cin abinci a kwanta da yawan ciwon ciki da sababa wa mutum ciwon ciwon suga ma da tara cholesterol saboda ana son in mutum ya ci abinci ya ba da wasu ɗan lokuta da shi kansa abincin zai samu kimtsawa a cikin cikinsa wannan kuma ko yaro ne karami ba daidai bane da an dura wa yaro to ana ci aje a maka shi akan gado ya je kwanta kwana zai zanga ciki yana kulululululu saboda na'urorin suna wahala likitoci suna faɗa sun ce ana an fi so a samu a samu awa biyu ka duba hikima ta shari'a shi sa aka ce ana kana yin sahur minti goma minti sha biyar an kira sallah sai ka alwala ka kayi motsi ka tafi masallaci ka rakata alfajiri kayi motsi ka tsaya ka sallar asubahi an ɗauki lokaci ka yi zikiri an ɗauki lokaci in ya so za ka dawo ka kwanta ka zo ka kwanta amma mutum ya tashi karfe biyun dare yana na tuwo ya zuba a jakarsa ya kwanta bacci a aka rafa kalla akwai damuwa za ka ga mutum da safe za ka daina ta gyatsan magwas ƙot da ya jima ƙot to abin ne dole sai ya fitar da wani gas ne wani wata iska ce ta taru a cikin cikin saboda ba a ci abincin akan ka'ida ba so haka kuma ko na daren ma kuskure ne kuskure ne ka ci abinci da daddare ka kwanta ina gaya muku wannan a lafiyance fa yana da illa da yawa cututtukan da suke kama mu wallahi sababin su mutum ya ci ya kwanta ne duk mutumin da yake da ɗabi'ar da ya ci abinci ya kwanta to albishirinsa da kamuwa da cuta sai dai abu mara nauyi ne ana so ka ɗan ji zirga-zirga ɗan je ka dawo tashi ka ɗauki wannan ka ajiye ka buga wannan ka ɗan goge wannan ka ɗan taɓa wannan alƙalli dai ka ɗan samu awa ɗaya 'yan mintuna haka ko awa biyu in ji likita to shine za ka zauna lafiya to shi yasa za ku ga in kun koma a tarihi iyayenmu da kakanni yaushe suke cin abinci da magariba dab da magariba an gama tuwon dare za ku ana ta ɗauko tuwo ana fito da shi ana kaiwa maciya ana kiran magariba sun ci abincinsu za su wawwanke hannunsu inda ake maciya kenan a da su wawwanke hannunsu a zauna kowa ya cire 'yar babban rigarsa iska tana buga shi lokacin ba sauro wallahi nake gaya muku rayuwa mai daɗi wanda yanzu an canja suna zaune suna hiran nan za a kira ishayi shi sallar ishayi idan sun yi sallar ishayi sai kuma a yi shafa'i da wuturi a ɗan zauna a ɗan tattauna kaɗan kuma kowa sai ya ɗauki buta sai shiga gida kaga wannan a wannan da aka samu sun aikata shi har yanzu a ƙauye galibin haka suke yi to mu yanzu abin da muke sai mutum ya gama kwaramniyarsa gaba daya ya je kasuwa ya je ofis ne ya je mai damun bai zai ma dawo gida ba sai karfe tara ko karfe goma na dare ko karfe sha ɗaya a lokacin kuma zai je danin tebul ɗinsa an shirya masa kayan abinci ya zauna ya tanaka to mai dan kokari ne ma in ya ci din zai dan miƙe kafa ya zauna ya dan sha iska wani daga cin abincin nan sai bacci ya ɗauke shi to shi za ga mutum yana tumbi yana tumbi ina gaya muku wannan fa akan ilimi ne wallahi na buɗe muku babin nan za ku sha mamaki ko ce dan karamin likita ne ni so dan Allah mu yi kokari mu gyara saboda abin da yasa kun ga lafiyan nan muna buƙatar ta akan bautar Allah kuma gashi ya haɗu da ba a motsa jiki ba wanda ya fi kowa lafiya irin wanda in ya ci zai motsa jiki daɗi ka ci daɗi in ka samu ka ci daɗi amma ka motsa jiki amma ka ci daɗi ba ka motsa jiki guba ce galiban abincin nan namu da muke ce wallahi tallahi guba yake zama mana zai ina ya burge mutum ce ya samu nama ya sa a gaba ya ci cika je ka tambayi likitoci su gaya maka illan nama amma kaɗan ne za su maka bayani akan illar rashin cin nama kuma za ka iya ƙin cin nama ka rayu lafiya ƙalau amma za ka iya ta cin nama ka cin nama kuma ka rayu cikin musifa za ka iya haƙura da rayuwa dieting suke cewa kana ki gyara abincinka ka ƙi cin kaza ka ƙi cin kaza ka ga jikinka ya yi lafiya wallahi sai ka shekara sittin in an haɗu da ka haɗu da abokinka wanda kuke tare da shi baya irin abin da ake wallahi tallahi sai a ce babanka ne ku lura da kyau wani za ka ga yana da shekaru shekara 60 shekara 70 za ka gan shi kyau-kyau wani kuma tun daga 40-40 da wani abu ya fara robewa zama da kyar tashi da kyar saboda abubuwan nasa baya sabisin ɗinsu sun fara mutuwa daga nan ibadar ma ba za ta yi ba dan sallar da ake tashi da daddare ba za ka iya ba dan ka kwanta yadda ka doya sai an murgina ka saboda jikin yayi nauyi baka da lafiya kullum kana asibiti wancan ko ya saba yana motsawa yana kazar kazar yana zirga zirga yana rage nauyi yana rage teba yana rage kiba to sai ya fi ka lafiya sai ya fi ka karsashi in za ka je asibiti sau ashirin a shekara shi bai fiye je sau biyar ko shida ba mu kula da wannan shi yasa aka ruwaito mana manzon Allah yana tsere da iyalinsa a cikin gida sallallahu alaihi wasallam tsere saboda akwai akwai akwai akwai wani benefit akwai wani amfani shi yasa aka ruwaito annabi yana hawa doki duk wanda ya hau doki dole motsa yana kada jikinsa yana kada wannan kada jikin motsawa ne yana hawa jaki yana hawa raƙumi duk wanda ya hau raƙumi dole kaga yana ta yin haka exercise ne kisa suka zauna lafiya suna tafiyar kafa ni da kaifa sai kaga iya wadata Allah ya hore mu yanzu ai ana ganin burgiya muna da kuɗi an gina gidaje an kaga gida iya ganin ka amma billahi alazim malam sai kaga da kyar za a samu inda za a shigar da mota motar ita kanta a takura take kuma wai da wadata a matsayi ba za mu samu yalwataccen wuri ba ka yi gida a yalwace inda in ta kama za ku guje-guje da yara ko yaro ne ka bi shi da gudu dai ka samu inda za ka kamo shi ake amma ina sai mutum ya zo yana da wadata yana da rufin asiri sai shiga wani guri matsatse ya takure kansa dan karamin daki windo a matsaya can dan karamin falo dan karamin ban daki an kashe wa gida kuɗi miliyoyi amma a matsayi ina wadata take anan ka je Nijar ka ga gida ai kwarai da gaske daga gida an gama filin bal guda biyu ɗaki biyu ne ko uku kawai a ciki da falon rawai iska da ba magana Allah nake gaya maka mufa babu so duka wannan kaga yana da amfani yanzu ko da baka da daman da zaka fita ka je ka motsa jiki a wani guri a gidanka ma sai ka motsa alƙal kana da zaka yi tsalle tsalle ka shuka bishiyoyi kaiwa duk wannan yana da alaka da kyautata rayuwarka a karamakalla kar mutum ya takure kanshi dole sai ka zauna a nan ka fita wajen gari ka samu guri yalwatacce ka je ka raya wurin irinka irinka cikin nutsuwa ya fi amma mutane ba su fahimci wannan ba shi dai dole a ce yana unguwa kaza kaza kaza unguwa kaza sauro yana damun ku unguwa kaza zafi ya dame ku unguwa kaza karar janareto ya ishe ku hayakin janareto kaɗai duk ya kukumbura muku cikin ku gabaki ɗaya amma dole sai kun zauna unguwa kaza ana ganin kuna jin daɗi amma wala duk a kukumbura kuke ba wani daɗin da kuke ji amin akramkallah ke sa manzan Allah yake cewa yana daga cikin jin daɗi abubuwa ne guda uku jin daɗin rayuwar duniya almarkabul hane abun hawa lafiyayye kana kana yin kikikiki ta tashi in babur ne kana tas ya ɗauka in keke ne kana buga sirdinsa ya tafi ba ka da matsalar bakanike duk wanda Allah ya jarabe shi da mota da kullum yana gareji to ka tausaya masa kuma an zo ba da zakka ku taimake shi ku ba shi zakka in Allah baka abin hawa mai kyau to ya taimake ka ya baka ɗaya bisa ukun jin daɗin rayuwa ka ji ɗaya azzaujatu as-saliha ko almar'atu as-saliha matar kirki matar kware ba me sa ka zafin kai ba da hayaki idan ka samu mace ta kware saliha wallahi ko baka da naira ɗaya aljihun ka wato ko gwamna bai kai ka jin daɗi ba yau gwamnani yanzu ma da yawanci ba su da lafiya ma Allah nake gaya maka saboda baka da damuwa zaka je gidanka cikin nutsuwa tana son ka tana ƙaunarka tana tausayinka tana zaune ka idan Allah ba mai caji aljihu in ka kwanta bacci ba ba mai tayar maka da hankali ba ba mai gigita ka ba ba mai sa ka ciwon kai ba almar'a as-saliha man idza nazarta ilaiha asarratka wa idza amartaha ata'atka wa idza ghibta anha hafizatka an nafsiha wa malika kana kallon ta sai ka ji daɗi saboda tana da kirki tana da mutunci daga kallanta sai ka ji farin ciki kana ba ta umarni za ta aikata ko me za ce an gama za a yi idan baka nan baka da tsoro a kanta za ta kare mutuncinta don kai ba ta alaka da wani ba ta buga waya wani ba ta alaka da makota ba a kulle-kulle a gidanka ba a kaza ba a kaza wannan mata kirki kenan to wannan ɗaya bisa ukun jin daɗin rayuwa ne ku faɗa kan ku tsaye duk wanda Allah ya masa wadata da arziki ya masa komai ko ilimi ya bashi ko na addini ko na zamani in dai bai bashi mata kirki ba to ya tauye shi a rayuwarsa ina faɗin wannan magana musamman saboda yara matasa ku yi ƙoƙari ku nemi matar kirki kar ka shigar da maciji gidanka maciji akwai kyau bayansa laushi wallahi malam laushi bayansa kuma fatarsa malam ba magana amma akwai cizo dan banza ta sararka to wallahi malam haka wasu matan suke ga ta dai iya gani iya gani wani waye waye na neman auren wata ya zo ya ce a taimaka mai da addu'a wallahi kaza kaza a masa addu'a kaza kaza sai wani ya ce to za mu ma addu'a an alheri ne Allah ya baka ka ya ce a'a in ka zo addu'ar ka ce Allah ko ya dai ko ba alherin ba ya juya ta ta zama alherin ai inna Allah ala kulli shay'in qadir shi kam lallai sai wannan din to da yawa akan zo a yi auren wallahi malam su fitar da mutum daga hayyacinsa ga baki daya wallahi malam kaga mutum yana cikin wadata amma bai da nutsuwa a gidansa malam kuma ina gaya muku fitinar mace billahi azimu malam ta fi tsohuwar mota tashi hankali Allah kaji na biyu sai na uku almaskanul wasi' annabi yace yalwataccen wurin zama kaji ba wai almaskan ba guri yalwatacce da wurinka da na 'ya'yanka da na iyalinka da na iyayenka in sun zo da na bakinka ba ka tsoron bako kowaye zai zo ma ko daga ina ne kana da inda za ka shimfiɗe shi amma mu yanzu irin gidajen da muke kerawa a cikin gari muke kashe kuɗi akwai wannan alfaharin mutum zai iya ce kowa ya zo zai sauke shi ba ka da inda za ka sauke abokinka in ya zo daga nijar ko ya zo daga china ko ya zo daga chadi ko ya zo daga ina ko ya zo daga wani gari ga gida iya gida amma ba inda zaka aje abokinka dole haka zaka dauke shi a mota ku ta zagaye zagaye ka nemi hotel ka je ka biya kudin hotel kai shi amma da kana da yalwataccen wuri kana da inda zaka aje bakonka ni'ima ne akramakallahu uwa akwai wanda wallahi idan wanda uwarsa idan ta zo gidansa ba shi da inda zai sauke ta saboda duk matansa sun yi occupying wuraren sun rike wancan falon sun rike wancan ɗakin wancan ɗakin da ya kamata a mayar da shi wurin kaza sun ɗebi kayayyakin sun je sun zuzzuba uwarsa idan ta zo bai san ina zai kai ta ba sai dai ya kai ta gidan ƙaninsa ko ya kai ta wani guri akwai masu ɗan ƙoƙari suna yin boys quarter su jefa uwarsa a boys quarter to shi kuma wannan jin daɗi ne so in za ka ji daɗin duniyar aka markamla ka more ta da gaske ka yanki gida iya ganinka annabi ya ce almaskanul wasi'u yalwatacce ba na alfahari ba fa akwai na alfahari da mutum zai ta gina dakuna ta gina gurare ba shi kansa ba zai amfana da shi ba wani ya ce ya gina gida sai wata shida bai je wani bangaren ba ƙura ce kurin take sai aljanu da zaka ji suna kwaɗe kwaɗe da daddare a cikin to ba shi ake nufi ba a kai abin a cikin yalwa iya biyan bukata shine so ina ba da shawara ga waɗanda Allah bai sa sun abin nan ba mutum ya tsaya yalwata wa kansa in zaka ji daɗin duniyar ma da Allah ya halatta maka to kai hikima a cika ji daɗin ta da gaske ko mutuwa kai an zo za a shiga gidanka dai a dan gade da dan yalwa da inda za a sauke baki a ciki ba wai ka zo ka matsi kanka ka takure kanka ba kuna tare da ni tayyib yanzu muna magana akan a yi sahur da wuri a yi buɗe baki da wuri a jinkirta sahur shi yasa kuma yazo a cikin hadisi ingantacce da a ce mutum zai zo ya tashi yana yin sahur bai san lokaci yayi ba har lokacin ya fita har alfijir yake to ya zai samu labari lokaci yayi annabi ya ce kammala sahur dinsa kana cikin cin abinci sai kaji ana qad qamati salatu wani ladan mai murya a anguwar ku qad qamati sala kai kuma kana sahur annabi ya ce ka karasa cin abincinka ka gyare tuwonka sosai ka kara da ruwan sanyi ka tafi sallah amma wanda bai yi karatu ba sai kama amai a bari ya zubo da shi fattakullah mastata'atum abinda aka hana ganganci kana sane lokaci yayi ka kama cin abinci shine ba a yadda ba ko kuskurewa kai baka duba agogo ba da ka tashi ka kama cin abinci to kar kar ma ka duba ka ci gaba sai sai ka kammala ka duba insha Allah wa nahas sa'im anil nafasi was sakhbi was sibabi wa jawabi sibabi وأمره أن يقول لمن سابه إني صائم وسافر في رمضان فصام وأفطر وأخبر أصحابه بين الأمرين وأخير ذي زمان وأخير أصحابه بين أم بين الأمرين وكان يأمرهم بالفطر إذا دنوا من العدو annabi ya hana mai yin azumi ya rinka fasikanci da yasasshiyar magana da zagi ko kuma amsa zagin jawabu sibabi wani ya zage ka kai maka mayar aka ce in wani ya zage ka to amsa zaginsa sai ka ce inni sa'imun hadisin bukhari da muslim wani ka ce abu karanka sai ka ce inni sa'imun wannan ya ishe shi kada a ga mai azumi yana jayayya kada a ga mai azumi yana yasasshiyar magana kada a ga mai azumi yana maganar mata yana maganar batsa ko yana sauraron batsa ko yana kallon batsa ko yana zaune a inda ake yi shi dai ba zai ba amma yana dan dariya duk tsiyar ku daya asa akwai da zaga ustaz ne shi ustaz ne shi baya magana amma yana zaune a gurin duk shedancin da ake raji in an yi abin dariya ne dariya amma shi bai zai sa baki ba wallahi duk dumdumin ku daya wa idza ra'aita alladhina yakhuduna an ayatina fa'arid anhum hatta yakhudu fi hadithin ghairi innakum idan mithluhum duk wanda ya ji ana abu na mummunan abu na magana kuma iya zaune kuma bai tashi a gurin ba to da kai da su duk daya duk masifar da ta samu waɗannan kai ma zai same ka a kiyaye manzo Allah ya yi tafiya a watan ramadana ya yi azumi sannan kuma ya sha sai ibn al-qayyim ya ce ya ba da zaɓi wa sahabbansa ko ka sha ko ka yi azumi kenan wannan yana nuna mana ya halatta idan mutum ya yi tafiya in ya ga zai iya jurewa kuma ba zai iya jure ramuwa bayan ramadana bai ɗauki azuminsa ya yi saboda annabi ya yi sallallahu alaihi sallama sannan kuma annabi sallallahu alaihi sallama wataran kuma ya sha duk wanda ya ga in ya yi tafiya zai wahala zai gigita to ya sha azuminsa amma ana shan azumi ne in an san an fara tafiya karka zo saboda ka san za ka yi tafiya jirginka karfe goma ne ka je ka sa iyali ta yanka maka dan dumamenka da kayan breakfast ɗinka karfe tara a gida ka yashe kana zuwa sai a ce maka ai alhaji an samu matsala fa jirgin nan ya tashi wallahi to ya za ka yi to ana sha ne kamar yadda malaman fikiyu suke faɗa in an fara tafiya kamar yadda ƙasar ana yin ta ne in an fara tafiya kada mutum ya gaggauta ya fara cin abinci ba tare da shara'a fi safari ba duk da wasu suka ce idan azama ya yi azama ya dauniya ya tabbatar tafiyan nan zai yi to ai yanzu sunansa musafir kenan zai ci abinci amma wasu malam suka ce la yusamma almusafiru musafiran illa idan shara'a fi safari ba a ce da matafiyi matafiyi ne sai har in ya fara yin tafiya din to lokacin da ka fara kaga sai ka sha so kenan yanzu mun karanta shi yana da zaɓi ko ya sha ko karya ko karya sha wa kana ya'muruhum bil fitri idza danaw min al adu manzo Allah yakan umarci sahabbai wato a su sha ruwa idan ya ga sun kusa gamuwa da abokanan gaba za a gwabza kenan dan kada su je cikin rauni to su sha ruwa duk da cewa an yi yakin badar cikin ramadana cikin azumi kuma sahabbai daidai gwargwado sun yi kokari tabbas kwarai da gaske to amma dai sunna ne idan mutum yana tafiya ya sha ruwa walam yakun min hadihi taqdirul masafati allati yufṭiru fiha as-sa'imu bi haddin wa kana as-sahabatu hina yunshi'una as-safara yufṭiruna min ghairi itibari mujawazati al-buyuti wa yukhbiruna anna dhalika hadihu wa sunnatu sallallahu alaihi wasallam وكان صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر وهو جنوب من أهله فيغتسل بعد الفجر ويصوم to a wannan gabar magana zamu tsaya insha Allah dan akwai sabanin malamai da maganganu da zamu tashi akai abinda muka faɗa daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuban harshe Allah ya mana afuwa da rangwame wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh